الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاشدة قوة رمضان شكرا تزبو ديا دري هدو دا أربعين هجرية wanda shine ya dace da 21 ga watan biyar shekara ta 2019 a lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya a karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu taha wanda muna darasi na biyu a cikinta insha Allah za mu tashi a farkon kisar annabi musa alaihi salatu wassalam aya ta tara na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أزد على النار هدى
um, yau dan uwa malam um, alarma babalawan bashi da lafiya yana kwanci yana fama da larura da aka shi yasa ba a ji sautinsa ba dan uwa malam ibrahim shi ne karba don ya taimaka mana muna fatan allah ba shi lafiya allah ya warkar da shi allah maɗaukin sarki yake cewa wahal ataka hadisu musa imam ibn kasir yake cewa min hahuna shara allahu tabaraka wa ta'ala fi zikri kissati musa daga nan ne allah ya fara yin bayani akan kissar annabi Musa yaya Allah ya fara yi masa wahayi da kuma magana da ya yi masa da bayani akan yadda kiwon ya kasance wato ya tafi da iyalinsa ya je ya gano wannan wuta da ya ce su zauna su jira shi da yadda ya je gana da Allah tabaraka wa ta'ala da tafiyarsa zuwa garin masar bayan ya ɗauki lokaci mai tsawo sama da shekara goma bai je masar ɗin ba tare da matarsa da kuma ya kama hanya ya je ɓata a hanya shi annai musa ɗin a lokacin lokaci ne mai tsananin sanyi kwarai da gaske kuma ya sauka a wani wuri wanda yake na duwatsu a sanyin dutse ga ainihin wato duhun dare ga gajimare da hadiri ga namun daji ya yi ta neman ina zai samu wuta da za ta taimaka masa wannan lokaci har aka ce ta ɗaukan busasshen itace da ciyawa da ganye haka ya ta kyastawa ya ta haɗawa wai ko zai tashi wuta amma bai samu wuta ba nan musa babu ashana ba abin kora wuta yana cikin wannan yanayi na damuwa ga ya bata a hanya gashi yana tare da mace iyali gashi cikin daji ga tsananin sanyi ga tsananin duhu ga namun daji can kawai sai ya hango wata wuta can wajen wani dutse zaharar lahu narun min janibin jabal ta ɓangaren damansa to shine Allah yake ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan labarin cewa shin labarin annabi Musa bai zo maka ba idra'a naran fa qala li ahlihim kusu inni anasu nara yayin da ya gano wuta na gaya muku ya aka ya gano wutan me yasa yake bukatar wuta ko don tsananin sanyin da ake yi ma yana bukatar ya samu wutar da za ta ɗauke masa kewa ya ce kudan jira shi ne in kuso inni anastu naran la'alli atikum minha bi qabasin da can wuta na sansano ta na gano ta la'alla na je in ciro muku ko in kawo muku wani wani tushe na wutar kabas in an ce kabas kamar wani abin da za a dodano na wuta shihabun min nar kenan kalmar wahal a takadin wannan istifham ne tambaya ne amma li taqriril khabari wa tashbihi wa tasbitihi dan a tabbatar mana da zancen an gaya wa annabi shin labarin kaza bai zo ma ba ana so a tabbatar mana ne kamar yanzu kai da hausa ka ce a kai yanzu baka san wani yayi kaza ba a yi maka tambaya a baka labari ta hanyar yi maka tambaya ya fi a baka labarin tsurarsa kawai a larabci idan mutum za a ba shi labari mai muhimmanci a nuna masa inganci da tabbatar labarin sai a kawo masa shi a matsayin tambaya wa ma adraka ma hiya narun hamiya alhaqatu malhaqa wa ma adraka malhaqa tambaya aka yi amma ana so a tabbatar da zancen ne kidan an kawo ne don karfafa zancen a gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama hakikanin yadda labarin yake hal ataka ayyuhar rasulul karim khabar akhika musa ya kai wannan manzo mai daraja ba a baka labarin dan uwanka annabi musa ba waqta izra'a naran wa huwa aidun laylan min madyana ila masr lokacin da ya gano wuta cikin dare daga madayana ya baro garin madayana zai tafi garin misra sai ce wa iyalinsa shine li ahlihi ahal ana ana nufin limra'atihi ya ce wa matas umkusu sai ya yi amfani da kalmar jam'i ko da yake wasu malaman tafsirin suna cewa da matarsa da kuma wanda yake suke tare da ita ya ce ku zauna fi makanikum ku zauna a nan ku jira kar ku bar wurin har sai na dawo na zo na same ku inni anastu naran wannan shine dalilin da yace su tsaya din kalmar inas abinda ake nufi da ita shine al-ibsar al-wadih al-jali wato ya gano ya hango ƙarar ya gano wata wuta shine anastu nara ma'ana daidai ke da kace inni absartu ibsaran bayyinan la shubhata fihi na hango wuta ƙarara babu wata shubha lalle wuta ce na gano ga ta nan kusa da ni ku zauna a inda kuke la'alli atikum minha bi qabas da sannu zan zo muku la'alla zan zo muku da wani bangare na wutar kalmar alqabas shine ash-shu'la wani irin kamar dai mutum ya je dodano wuta haka ka samu itace ko kankara ka dodana a jikin wuta ka jawo ka riko ka je ka sa a wani guri shine ake ce da shi wato qabas ban san me za mu ce da shi da Hausa ba kamar kan wuta mutum ya dodano wuta to zan kawo muku wannan wutar don ku yi amfani au ajidu alan nari huda ko kuma idan na je wajen wutar in samu wato shirya in gane hanya tunda daman ya bata ne ku zauna ku jira zan je ko dai in tafi muku da wutar ko kuma in samu wanda zai shiryar da ni zuwa ga hanya me yasa ya faɗi wannan magana saboda galiba in dai kaga akwai wuta to ka tarar da mutum a wajen in dai ba aljanu ne suka hura ta ba so da yace au ajidu alan nari huda la'alla idan yaje ya samu waɗanda suka hura wutan nan zai tambaye su da Allah ina ne hanyar Misra ni na baro Madina ne zan tafi Masar kuma na bata a hanya ku nuna mun hanyar da aslukuhu likai asila ila al-makan alladhi uridu hanyar da zan bi dan isa hanyar da gurin da nake so in isa an samu ta ayar da ta yi bayani cewa sayyidina Musa alayhi salam lokacin da ya je gurin wannan wuta wato ya je kusa da ita ya ciro ya ɗauko wannan wuta ne ya kawo ma iyalin shi don su samu maganin sanyi saboda akwai sanyi sosai kuma ya yi ne don ya taimake su wannan yana nuna muhimmancin taimakawa iyali kuma idan mutum yana hanya idan zai kawo wani abu to zai ajiye iyalinsa ba zai je da su za su yi ta fafatawa ba sai ka ajiye suka ce ku jira barin je nemo muku abinci ku jira barin kawo muku ruwan sha ku jira barin kawo muku ruwan alwala ku jira barin je kawo muku kaza iyalin mutum Allah ce falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi at-turi nara qala li ahlihim kuthu inni anasu nara la'alli atikum minha bi khabarin a wata ayar sai ce bi khabarin nan sai ce bi kabasin ko in zo muku da labari au ajidu ko wancan ayar au ajidu ala nari huda a wannan ayar kuma au jazwatin minan nari la'allakum tasfalun to sai me ya faru bayan ya ji
فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين
shikenan Allah ya ci gaba da bayar da labari yayin da ya je wajen wannan wuta ɗin gashi yanzu ya ƙarisa ya je wajen wannan wutar malamai suna faɗa watakila wani zai iya tambaya yaushe a nan musa ya wannan tafiya ɗin sannan me dalilin tafiyar tasa Allah ya ba mu wannan labari ya faru ne ga annabi Musa lokacin da Allah zai fara yi masa wahayi lokacin zai yi masa magana kuma ya faru ne daidai lokacin da ya gama alkawarin sannan tsakaninsa da sirikinsa da ya ba shi essa da ya masa kiwon tumaki kun san ai Allah ya bamu labari can a cikin suratul qasas an bashi mata kuma aka ce masa matan nan da aka bashi sadakinta shine zai yi aiki wa babanta wasu adadi na na shekaru ko ba ka bane inni uridu an unki haka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصابرين ذنبك يا تا أما الشرع إن ذاك يمن أيكي شكرا تقوس شين صداكي يا تا ثمانية حجج اللي هنا صداكي أقوي صدا شكرا تقوس أن تأجرني ثمانية حجج kuma wata cizon ya ce ta inda ma za ka cika ni inda za ka cika goma ma da ya fi ai ya ce amma ba na son kuntata maka kuma za ka same ni insha Allah minas sabirin ko yace qala zalika bayni wa bainak ayyama al-ajalaini qadaytu fala udwana alai wallahu ala ma naqulu wakil Musa yace ba wani matsala wannan tsakani na ne ni da kai so alayi hal bayan ya gama wannan shekaru na aikin kiwon dabbobin da yayi wa wannan siriki nasa to sai ya dauki wannan matar kamar da Imam Ibn Kathir ya faɗa suka kama hanya za su tafi garin Masar shekara goma yayi ba shekara takwas din yayi ba wannan sadaki Allah masa albarka kaga da wani zai baka yasa ya ce yana da wata dorawarsa a gona ka je ka sare mata ita ka sare masa dorawar ka masa faskaranta sannan yana da wasu gonakin su sai ka shekara biyar kana noma su kana kawo mai amfanin gona shine sadakin yarsa kaga wannan gaskiya da ya kyauta kwarai da gaske Allah kuwa ko ya mai da kai yaransa a kasuwa ka shekara biyar haka kana masa hidima kana masa aiki duk a matsayin sadakin yarsa wannan dai ya nuna maka gaskiya ‘ya'ya mata fa suna da daraja suna da tsada kwarai da gaske kuma ka duba annabin Allah ne fa annabin Allah ne amma yanzu wani an zo ɗaura aure in ma in ya samu na banza ma wallahi dubu goma zai kawo dubu goma ka maliki ya yi bai makai sadakin ba yi kwanan nan wata mata ta aiko mana takarda wajen karatu ta ce ita fa ta yi aure a bashi mijin ya karɓi bashi sadakin bashi ne haka ta lallaba suka yi auren suna nan kuma tana cewa ya biya ta biya ta bai biya ta ba har ma dai fada ya zo ya kama su yanzu ya ma sake ta ya kore ta bai biya sadakin ba kuma washi wata yi kowai wata ya hukunci wannan auren nata kaji bai har aka gama zaman auren har aka yi fada har aka haihu bai biya ba yanzu ma ya koro ta sai ta gane cewa bai a biya ta sadaki ba to annan musa dai shi ya biya bayan ya yi wannan shekaru ya taho da matar Allah da hikima irin tasa sai ya bata a hanya kuma cikin dare ne ba wani abun hawa na kirki ya samu wani wuri wajen duwatsu ya zauna ga sanyi ga gajimare ga duhu aka ce ya ta neman ya zai samu yar wuta haka da za su dan samu dan dimi-dimi haka su ga haske ma ba a toci light a lokacin sai je samu cikin ciyawa sai buge ta da itace ko ya hada ciyawa da ciyawa ta kyas-kyas ko wuta za ta tashi amma ina yana cin wannan yanayi kamar yadda na gaya muku sai ya hango wuta Allah mai hikima irin tasa can bangaren gefen dutsen daman shi sai ya ce albishirinku ya gaya wa iyalinsa inni ana sunara la'alli atikum minha biqabas ga can wuta zan zo in kawo muku wani bangare nata ko ko in naje gindin wutan nan na samu mutane su nuna mana hanya mu kama hanya mu tafi shine can nace muku Allah ce la'allakum tasdalun dan ku samu ku samu maganin sanyi ku ji dumi to shine Allah ya ba mu labari falamma ataha yayin da ya je wajen wutar gashi yanzu ya isa wajen wutar waqtaraba minha nudiya ya Musa kawai sai aka kira shi ya kai Musa yana isa jikin wutar kawai sai ji kira a wata ayar nudiya min shafi'il wadil aymani fil buq'ati al mubarakati min ash-shajarati an ya Musa kamar yadda ya zo a cikin ƙasas an ya musa inni an Allah yana zuwa wannan wuri a wannan kwari mai albarka sai kawai aka kira shi ya zo ya je ya dodani wuta ya kawo iyalinsa kawo iyalinsa sai ya ji an ce ya musa inni an Allah ni ne Allah Allahu akbar Allahu akbar a wata ayar inni ana rabbuka ya Musa ni ne ubangijinka mana ana rabbuka alladhi yukhatibuka wa yukallimuka wanda yake maka maganan nan yanzu shine Allah maganar Allah kake ji Allahu akbar Allahu akbar da Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wannan maganar ba ta mala'ika bane maganar Allah ce Allah da kansa yace ana rabbuka ya ƙara masa da cewa fakhla ana alaik cire takalmanka Allahu akbar me hikimar da ta sa aka ce cire takalmin shi wasu malaman haka dai suke faɗa Allah bai faɗi mai dalili ba babu wata riwaya ingantacciya tsayayya dai guda ɗaya da a hadisi da malamai suka faɗa amma dai cikin maganganun malaman salaf suna cewa wannan takalmin na annabi musa takalmi ne na fata fatar jaki jakin da ba a yanka shi ba shi ne allah ya ce cire takalmanka don kai ya zo wajen allah da wannan takalmi na fatar jaki wannan magana ce ta malaman tafsiri wasu malaman suka ce Allah ya ce da shi ya cire takalminsa ne ta'aziman lil bai'a dan girmama mubaya'a da gana wanda zai yi da ubangiji tabaraka wa ta'ala wasu ka ce an ce ya cire takalminsa ne saboda wurin wuri ne mai tsarki liyata al'arda al-muqaddasa dan ya taka ƙasa mai tsarki bi kadamaihi hafiyan ghaira munta'ilin ya taka ƙasar mai tsarki asan da Allah ya ce gani ina magana da kai yaya za a yi zo da takalmi ya taka ta da takalmi ya cire takalminsa ya taka da ƙafarsa ya samu albarkar al'ardul muqaddasa dan Allah ma ya ce fil buqa'atil mubarakati min ash-shajarati ayya Musa wuri ne mai albarka dan haka ya cire ya taka ƙafarsa ta shafi albarkar wurin wasu malaman sun faɗi wani abun ba wannan ba wasu maganganun ba wannan ba fakhla ana alaik innaka bilwadi almuqaddasi tuwa cire takalmanka dan kana wani kwari muqaddas mai tsarki tuwa sunan wurin kenan imam ibn kasir yace sunan wurin tuwa bil ardil muqaddasa wuri mai tsarki tsarkakakke tuwa wanda sunansa tuwa kenan wannan zai zama atfu bayan ne kenan bil ardil muqaddasi tuwa atfu bayan wasu kuma suka ce a'a kalmar tuwa din ibara ce anil amri bil wat'i bi qadamai ana nuna masa cewa cire takalmin ka taka da kafar ka shine tuwa din takawa da kafar sai taka guri mai tsarkin shine tuwa din wasu ka ce mm tuwa din guri ne da aka tsarkake shi marrace ne sau biyu kuddisa marrace ne an sa masa albarka an maimaita albarka so fasara dai da tafi kyau tafi inganci a wajen malamai suka ce magana ta farko saboda Allah ce izna dahu rabbuhu bil wadi al muqaddasi tuwa a cikin suratul naziat kai zuga annabi Musa nan yazo ya zo wajen wuta ya matso kusa da ita da niyyar ya ainihin wato ɗauki wannan wuta ɗin ya kai wa iyalinsa kawai sai ya ji an ce inni ana rabbuka ya musa ni ubangijinka ne allah zai halakaka fasawaka fa'adalak fakhla na alai ta'ziman li amrina cire takalmanka don girmama al'amarinmu umarninmu wa ta'adduban fi hadratina da kuma ladabi da zuwa wajenmu ya kai musa ka cire takalmanka saboda kana wani wuri mai tsarki wurin da ubangiji zai yi maka magana ko yake maka magana to sai Allah ya ce masa mai kuma
وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى na'am
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري
magana ta gaba da Allah ya mai yanzu yanzu mun shiga fa Allah ya fara yawan Musa magana kar ku manta wannan munajati wannan gani da ake yi da annabi Musa ba fa mala'ika Jibrilu anan kun sa bisa al'ada yadda aka saba annabawa suna yin magana ne da da Allah ta hanyar wato wahayi ta hanyar mala'ika to a nan gurin ba mala'ika shine inda Allah ya bada labari cewa ai yayi wa annabi Musa magana wa kallama Allah Musa taklima duk cikin annabawa wanda Allah ya girmama shi da wannan a irin wannan gani a nan duniya sai annabi Musa shi yasa Allah ya magana da shi ya ji maganar Allah Allahu akbar Allahu akbar annabi musa yana da daraja a wajen allah wace irin magana ce allahu alam shi kadai ubangiji ya bar wa kansa sanin wani irin magana ne sai allah ya ce da shi wa an akhtartuka fastami' lima yuha ina shaida maka na zabe ka istafaituka min baini afradi qaumika li hamli risalati na zaɓe ka a cikin wato mutanenka ka zama manzona wa tabligh da'awati dan ka je ka rinka isar da da'awata fastami' ka saurari lima yuha abinda ake maka wahayi zuwa gare shi daga wajena kuma ka je ka zartar da abin da muka baka umarni innani ana Allah Allah ya ce lalle ni ne Allah Allahu akbar la ilaha illa ana babu abin bautawa da cancanta da dacewa sai ni in ji Allah المستحق للعبادة والطاعة والخضوع والتعظيم وبنجزين دي شانشانشي أي مسا إبادة شيشي كدي أي مسا داعة شيشي كدي أكان كان دكي زوا غري شيشي كدي فاعبدني إبادة خالصة لوجهي تو كيمون بوتا بوتا ذاك يتا دون الله دون نيني كدي wannan shine zancen da Allah yake ta gaya annabi Musa yayi shiru yana saurara mai Allah ya ce إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى
Allah madaukin sarki ya ce da shi ni ne Allah innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni ni ne ubangijinka Allah abun bauta shi shi kadai to ka bauta mun wa aqimis salata li dhikri kuma ka tsayar da sallah li zikiri don ambatona abinda ake nufi wa aqimis salata li zikiri cikin maganganun da malamai suka faɗa adim iqamatus salati bi khushu'in wa ikhlas ka dawwama ya kai Musa da tsayar da sallah da khushu'i da ikhlasi li yashtadda tadhakkuruka li wa ittisaluka bi dan ka tsananta tunoni shine li zikiri din kuma ka daɗa samun kyakkyawar alaƙa da ni saboda sallah ta kunshi da yawa daga cikin al'azkar waɗanda waɗannan azkar a ciki akwai yabon Allah tabaraka wa ta'ala da girmama shi ‘yan uwana ku ji fa annabi Musa da kansa Allah maɗaukin sarki ya ce masa ya kula da sallah annabi Musa ya kula da sallah ya dawwama akan sallah da khushu'i da ikhlasi to ina ga mu aqimis salata ka tsayar da sallah ya kai Musa kina nan Musa ma yana sallah ba nan Muhammadu ne kadai aka ce sallah ba wasu malamai suka ce aqimis salata li zikri ka tsayar da sallah dan ambato na ni ni kadai babu riya kar a hada ni da kowa a cikin ta shi yasa ana yin sallah ne dan Allah shi shi kadai akwai malaman da suka zo fassara ayar wa aqimis salata li zikri suka ce a tsayar da sallah a lokacin da aka manta ta ana tuno ta a yi mana a kimin sala inda zikirika laha ko inda tadakkuriha wanda ya manta sallah to yana tuno ta a kimin salata da zikiri ma'anarsa shine kana tuna sallah ka yi ta a wannan lokacin mana a kimin salata inda tadakkurika laha yayin da ka tuno baka yi wata sallah ba to ka yi ta wannan shine lokacin ta yanzu kana zaune a nan muna tafsiri yanzu bayan sallar isha'i ko kudin sai ka tuno kai ashe ba kai sallar asar ba kun je kun yi wani taro an ce a tsaya a sallah kace kana sauri bari sai ka je gida za ka yi kana zuwa gida wani shagali ya ɗauke ka baka samu kai sallah ba sai yanzu bayan ka yi buɗe baki ka gama ka zo wajen karatu sai ka tuno ashe ba kai sallar la'asar ba aqimis salata li zikiri yanzu nan kana tana akwai tashi ka kabbara kai sallar asar ɗinka wannan shine lokacin ta yanzu da yana daga cikin fassarar kuma ma'anar wa aqimu salata da zikiri fa abudini ka bauta mu annaban Allah guda Allah ya ce masa bauta yanzu akwai wani mutum da zai ce wai wai yayi wa Allah bauta yayi wa Allah bauta har ya kure Allah akwai masu cewa wai ai sun kure Allah kamar ya sun kula Allah wai bautar da Allah yake so a yi masa sun masa har ta yi oba salatin da ake so a yi wa annabi sun yi masa har ya yi oba mutum da ya san me yake faɗa kuma ya rinka tuna haɗuwarsa da Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi man nama an salatin aw nasiha wanda ya kwanta ya bacci ya manta sallah ko yayi bacci ko ya manta ta fa kaffaratuha an yusalliha idza zakaraha kaffara wannan sallah din kankare laifinka shine kayi wannan sallah a lokacin da ka tuno ta yace la kaffarata laha illa zalika babu wata kafara ga wannan sallah in ba a haka ba hadisin Imam Ahmad da Imam Bukhari da Muslim a wata riwayar Imam Ahmad ya fitar daga Anas dan Malik manzo Allah yana cewa alayhi salatu wassalam idza raqada ahadukum anis salati aw ghafala anha yayin da ɗayan ku yayi bacci shine raqada wa hum ruqud bacci ko mutum ya manta to ya sallaci sallan nan lokacin da ya tuna فإن الله تعالى قال أقيم الصلاة لذكري saboda Allah ya ce aqimi salata li zikri fa'ida malamai suka ce gaba ɗaya a shari'ar musulunci inda aka ce mutum ya rama sallah shine yayin da mutum ya manta ta ko kuma ya kwanta bacci bacci ya ɗauke shi bai yi ta ba nan ne aka ce ya rama sallah in banda nan ba ba inda aka ce mutum ya rama sallah bar magana kenan ana ramo sallah ne a wuri biyu inda nassi da ya ce sai dai kuma ishihadi na malamai ko dai bacci ko mantuwa na'am to yaya marar lafiya sai ka ce waye ya ce marar lafiya kai ya yi sallah wa ya faɗa komin yanayin da marar lafiya yake ciki inda akwai hankali a tattare da shi to an ce sallah kuma da hadisin imran bin hussein kai sallah a tsaye in za ka iya idan ba za ka iya ba a kishin gide in ba za ka iya yi ba a kwanci ko fa'au mai ima'an ka yi ishara ka yi nuni ana iya yin sallah ko da wannan hannun a ce ba abin da yake motsi a jikinka sai wannan hannun ko to sai ka yi haka a matsayin ka kabbara sallah ka ta karatu rukuyi sai ka yi haka da hannun nan sujjada fa Allahu akbar sai kai da hannunka da ruku'i da sami Allahu liman hamidahu duk da hannun nan ya halatta kai ima'an ko kuma da kanka rinka motsi in ta kai ga ciwon ya kai ga mutum baya iya motsi ko ina akwai marasa lafiyan da ko motsi ba sa iya yi sai dai a motsa su to ko da da ida ne mutum zai kyafta da niyyar kamar yana yin sallah in dai da hankali a tattare shi to yayi yana daga cikin kuskure da mutane suke wai idan mutum ya kwanta jinya wai baya sallah kai kana tunkarar mutuwa kuma baka sallah yaushe mutum zai wannan garajen a wani ba daga gadon asibitin na sai makara to wannan ne ta sa malamai suka yi rubutu na musamman akan jinya nursing suka ce ba kowaye ne ake sa shi ya zama majinyaci na marar lafiya ba mai ilimi wayayye da ya san addini da hukunce-hukuncen rashin lafiya da yadda ake jinya marar lafiya shi ake dorawa a sa ya jinya ba wanda bai da ilimi ba mai ilimi shine idan ya ga marar lafiya ya kusa mutuwa zai lakana masa kalma saboda yana da ilimi ya san annabi ya ce lakinu mautakum la ilaha illallah da zarar kana jinya mutum kaga alamar kamar fa tafiya zai yi jikin yayi tsanani yana rain kamar zai fita to maza maza ka rinka ce mai ce la ilaha illallah kaya masa karara ka ce baba ka ce la ilaha illallah ko ka tafada a kusa da shi wataƙila ya cab ya cafki in ma bai karba dai ko bai cafke ba dai ba komai musulmi ne shi daman falala ce baiwa ne ba kowa ne yake cikawa da kalmar shahada din ba to kaga mai ilimi shi zai wannan in ka dauki tukub jahili ka kai ka ajiye zuwa zai yi ta ihu yanzu mutuwa za ka yi yanzu mutuwa za ka yi a zai mutu mana tun da lokacinsa ya yi ko ya zai ta ihu ya ta kame kame ya nemo likita ku zo ku duba mun shi a lokacin da ake so ka sa shi ya faɗi kalma so yaya wanda ya bar sallah da gangan haka kurin ai wanda ya bar sallah da gangan haka kurin bawo yi da wata kofar da aka ce ma ya rama ta saboda girman zunubin yayi yawa ma an ce ma in kai wani abu an ce ma ka biya kai compensating ai da dama dama to ba a ce ma ya rama ba shi mutum haka kurin ya zauna ya ƙi yin sallah wai sai daga baya ce a ai na tuno bari zo rama ba inda aka ce ka rama dan ka bar sallah da gangan laifin kai ya fi karfin ma a ce ka rama ka shiga uku kawai so magana mutum bai da lafiya ya ƙi yin sallah wannan shi ya jawo kansa ko kuma haka kawai saboda tafiya mutum ya ƙi yi sallah wani fa gaba ɗaya fa sallolin bayansu sai ya dawo gida ya tara kwana biyu uku sai zai ta ramawa wani ya je ofis baya fita sallah shi ha kawai ya bar sallah da ganganta wuce saboda wai yana da mitin a ofis aiki ya masa yawa in ka yadda da gangan ka bar lokacin sallah ya wuce ba ka yi ta ba to ba wanda ya ce karama tunda ba bacci kai ko mantuwa ba hukumar ce tana da tsanani kwarai da gaske so sakaci da mutane suke yi musamman waɗanda suke ma'aikata gwamnati wani mutum wai yana aiki aiki ya masa yawa akan sa fayil sa hannu a fayil takardun banza mutum ya ƙi yi sallah wallahi a'a wai wani wai ba zai sallah ba saboda yana jin tsoron in ya fita sallah ogansa zai kira shi wallahi karara wannan wani yake gaya mun karara to matsalan malam za ka fita sallar ta kuma in ka fita oga zai kira ka na ce eh sai ka zauna ka ta jiran sa ai tunda shine ubangijin ka rabbul izzatin ka wai ai su ba su damu da sallah ba ce to kai ai ka damu da sallah a ƙasar nan akwai wani ma'aikacin da bai san kai musulmi ba ne akwai uban da ya isa ya hana ka kai sallah dan kana aiki a wata ma'aikata ka je kai sallar ka in ya ce ina kake ka ce na je sallah bauta wa ubangiji na amma rauni na mutanen mu wala mutum sai ya sallar ko a zo a shiga mitin da gangan daidai lokacin sallah ya ba za a yi sallah ba sai a shiga mitin da gangan kuma kuma a kiya fita sallah kuna jin wannan magana kuna mamaki ko wallahi malam wani abu ne mai sauki a wajen mutanen mu wallahi dutin aiki za a ɗauke ku ku tafi wallahi kuna gani wallahi sallar juma'a ba za ku yi ta ba kuna zagayawa a gari wataƙila ɗan sanda ne wataƙila soja ne ana patrol yan tax force ne yan wane ne ana menene su gama zagaye a cikin motoci a cikin gari ana sallar juma'a wallahi ba zai je musulmi ne yana nan a bayan a kori kura yana gadin wasu babu wani dalili da mutum zai iya sallah wallahi ko wani ogan kai ce wai ba za ka yi sallah ba bauta masa kake yi aikin da ake ritaya sai ka zo ka yi ritaya bakin ciki ya ya turkume ka ciwon zuciya hawan jini paralyze duk ya zo ya haɗu maka kamar mo kaɗai gaba ɗaya kafin ka mutu kuma ka tuno da lokacin da ka zauna ma baka yi wa Allah bauta ba aikin da kai shekara talatin da kaza baka ba Allah ba ga musifa ta zo ma ƙarshen rayuwarka akwai hadari kada mutum ya yadda ya yi wasa da ibadarsa a duk inda yake kuma ma'aikata shugabanni a ma'aikatu ku ba wa musulmi haƙƙinsu na su je su ibada yanzu a birane akwai kamfanonin da suke ɗaukan mutane aiki kamfanoni ne ba musulmi ba wala ranar juma'a sai su hana mutane zuwa sallah kamfanoni ne a jihohin musulmi a arewa ba sa bari a je a yi sallar juma'a wanda ya kamata gwamnati ta san da wannan kamfanoni ta dau mataki a kansu da yawa akwai wanda ba sa iya fita sallar juma'a saboda na farko dai rufe kamfanin ma ake baka isa ka fita ba sai lokacin tashi yayi so magana ka je kai sallar juma'a ma ba san sallar juma'a ba yan china ne ko yan kaza ne ko yan india ne ko yan ne suka zo suka bude kamfanin su in kun yi union sai a ce haramun ne yin union a cikin kamfanin ba a union kuma kai baka isa ka je ka tambayi wani ogan ka ce zaka je sallah ba akwai wanda ya fita aka ce in ya sake fita an kore shi sallar juma'a da yawan su billahi azim musulmi ne ba sa yin sallar juma'a saboda suna aiki a kamfani ko suna aiki a wani wuri akwai haddari Allah sa muna ganewa to sai Allah ya sake ce masa me kuma إن الساعة إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى sai Allah ya ci gaba da yi wa annabi Musa magana kuma akan kiyama inna sa'ata atiya lalle tashin kiyama mai zuwa ne mai tsayawa ne qa'imatul la mahala ba makawa kiyama sai ta zo wa ka'idatul la budda minha ko makawa babu sai ta kasance dole akadu ukhfiha saura kiris na koyi labarinta ko in koyi ta da yawa daga cikin malamai sun faɗi maganganu cewa abinda Allah yake nufi na so in ɓoye labarinsa la utli'u alaiha ahadan ghairi ba zan ba wa kowa labarin kiyama ba ba wanda zai san labarin kiyama sai ni in ji Allah shine akadu akadu ukhfiha imamu suddi yace ai laysa ahadun min ahli samawati wal ardi illa illa qad akhfa Allah ta'ala anhu ilma sa'a babu wani mutum cikin halittun sammai da kasai gaba ɗaya face sai Allah ya ɓoye masa labarin kiyama ba wani wanda ya santa ya zo a kirar Abdullahi bin Mas'ud inni akadu ukhfiha min nafsi na so na ɓoye ta saura kiris na ɓoye labarin kiyamar ga baki ɗaya sai ni kadai katamtuha anil khala'iqi kai inda na so akan kaina ma in boye ta da na boye ta haka malamai suke cewa law istata'tu an aktumaha min nafsi la fa'altu imam qatada yace akadu ukhfiha wa hiya fi ba'd al-qira'ati ukhfiha min nafsi yace tab ai ko lalle Allah ya boye kiyama din hatta mala'ikun Allah na kusa da shi da annabawa da manzanni ai ba su san koyaushe za a tashi kiyama ba wannan daidai yake da faɗin Allah ƙulla ya alamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yubasun ga ya musu halittun cikin sammai da na kasai ga baki ɗaya ba wanda ya san ilimin gaibu in ba Allah ba sani tashin kiyama gaibu ne ba su san yaushe za a tashe su ba ba wanda ya sai ce ma ga ranar za a tashe shi kwanciya ake malam mai tsawo Allahu alamu bi waqtil ba'si Allah shi ya baro kansa sani yaushe za ta shi yasa yace asaqulat fis samawati wal ardi tayi nauyi ilimin kiyama a sammai da kasai la ta'tikum illa baghta kiyaman nan fa ba za ta zo muku face ba aune unexpected ba zato ba tsammani ana cikin harkoki kwatsam kawai sai dai a ji ta tashi saqula ilmuha an ahli samawati wal ardi iliminta 'yan sammai 'yan kasai ilimin kiyama ya yi musu nauyi ba su san shi ba kuma haka ɗin Allah ya faɗa zai zo da ita wallahi duk wanda kiyama za ta tashi musu sai dai su ga ta tashi na'am akwai alamomi da ya faɗa za su zo su babbayyana amma haƙiƙanin lokacin da ranar a ce ranar gobe ce an san ranar juma'a ce ranar an san ta manzo Allah ya specifying ranar ya ce za a tashi kiyama ne ranar juma'a da safe to wata juma'ar idan an wayi gari shikenan to amma wacce ce shi sa kullun annabi in yazo da asbahi ranar juma'a sai rin karanta ayoyin da suke magana akan kiyama suratul sajda suratul insan sunna ne liman in yazo zai mutane limanci duk ranar juma'a ya rinka karanta musu waɗannan surori na yi wannan ne litujza kullu nafsin bima tasa zan tashi alkiyama don kowace rai a yi mata sakayya da abin da ta aikata li'ajziya kulla amilin bi amali dan na yi wa kowane mai aiki sakayya da aikin da ya aikata wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara inna ma tujzuna ma kuntum ta'malun duk wanda ya aikata aiki daidai da kwayar zarra ne kowane irin aiki mai kyau ko mara kyau wallahi zai ganshi yara shine zai ganshi da idansa ka taimaka wa mutane ka ciyar da mutane ka shayar da mutane ka tallafa wa mutane ka agaza ka yi wa kanka kiyamun laili ka rufa wa kanka asiri ka kusanci Allah hidindimin duniyar ka ba su hana ka bin Allah ba neman duniyar ka bai hana ka kusanci da Allah ba to ranar zaka ga amfanin ibadar da kai da kusantar Allah da kai na'am a cikin mutane akwai masu wayo da dabara yana harkoki na neman duniya amma wallahi da zarar lokacin ibada ya zaga baya masa dan litinin alhamis bakin sa yana azumi masha Allah amma an zo neman duniya yana gaba neman kuɗin ne yana gaba amma da an zo yin sallah zai je sallah kuma yana kokarin ba zai ci haram ba buge-buge duk ana yi amma duk abu na rashin gaskiya idan ya zo ba za a gan shi a ciki ba to kaga yana da hankali kidiman mai rudadde shine mutumin da yake runguman duniyar gaba ɗayanta ya mamanta da Allah wani dan uwa yake gaya mu wallahi malam dan uwa ne makusanci malam ya shiga harkar siyasa din yana neman kujera ya ɗebi yan uwa a tafi a je yawon kamfen lokacin sallah ya yi sai yake gaya wa ogana su ranka dade wannan mu tsaya masallaci kai an ce ma ana wannan harka ana sallah ne da Allah malam ka daina kawo mana abin nan da Allah za mu je wuri kaza za mu je wuri kaza za mu je wuri kaza in mun gama ba sai mu rama ba wallahi mutum ne na kusa malam kuma wanda yake faɗan wannan ɗin abin mamaki dan uwa ne shi ma ana ganin irin an shiga siyasa don a samar da gyara amma cewa ke kai wa ya ce ma ana wannan harka ana yawon harkar kamfe ana sallah ai sai an gama aiki kuma wallahi ku bincika ai kuna yi kun sani akwai wanda wallahi tallahi sallah ba ta da matsayin da za a tsaya a yi ta Allah wani azahar ko la'asa wallahi ba a tsaya ba kaɗan ne suke iya tsayawa su ba wa azahar hakkinta su ba wa la'asar hakkinsa sun zo za su tafi gurin wasu wai bokaye malamai aka ce a boka kuma ya ce kai yi wannan harkar waye ba a neman taimakonsa a ciki shi da yake ustaz ne yana ganin a tun da kai ustaz ne ka zo neman kujera ya za ka tafi wajen boka boka kuma sai ya ce masa kai a wannan harkar ai ba wanda ba a neman taimakonsa ai duk wanda zai bada gudunmawa yana neman taimakonsa mu je haka ya je ya zauna ya je gurin bukan ya mai bayanai a yi kaza a yi kaza har haɗa masa abubuwa da kulle-kulle da abin da zai je ya ɗauki abin da zai bashi ya ce mun gode Allah saka da alkhairi a taya mu da addu'a ya karɓo nasa ya tabo ya ce a wannan harkar ba wanda ba a zuwa wajensa aiki in an taɓa tauhidi kuma a taɓa shirka ko ya ne ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ya koyan uwana mu kokari mu kiyaye amanar Allah akan mu kada mu shiga hanyar wato mutanen da suke rudewa akan neman duniya su manta da Allah tabaraka wa ta'ala litujza kullu nafsin bima tas'a kowace rai za mu yi mata sakayya da abin da ta aikata wannan magana tana da ban tsoro da firgici ta yadda yana nuna cewa duk motsinka ana kula da kai ana monitorin ɗinka muraqab ne kamar wata rada ce a kanka tana lura da shige da ficenka kamar jirgin sama ne in ya tashi daga nan zai je ingila tun daga nan ana bin sa ana tafiya duk gudun da yake yi akwai na'urar da tana bin sa ana kula da yanzu a ina yake ana duba za a ce yana daidai wuri kaza ya kilomita kaza tsawonsa a sama ya kai kilomita kaza gudunsa speed ɗinsa ya kai kaza ya kusa sauka saura minti kaza wannan na gaya muku ɗan adam ma ya iya sa ido akan abu ya bibice shi yanzu daga nan mutum sai ya ɗauki remote ya harba jirgi ba direba a cikin jirgin nan daga nan har kamaru daga nan har chadi daga nan har amerika daga nan har kaza iya zangon gudun jirgin kana zaune a nan za ka danna kurin dannawa za ka yi ya tafi kuma kai bitin target din inda kake so je ya daka ya daka ya kai sakon kuma ya dawo kuma ka sauke shi yanzu irin feshin nan da ake na gona kwanan nake gani a china sun yi wani inji wata na'ura ci gaba na duniya wato za a dura mata ruwan feshin da ruwan maganin tashi take sama kurin kana zaune da dan remote control ɗinka kana zaune kurin abin zai tashi yana bin kunya-kunya kamar kunya biyar kana fa zaune a nan gurin in ka danna shi iya gudun da kake so yayi iya ruwan da kake so ya saki iya kasan da kake so ko iya saman da kake so yayi kawai sai ka tashe shi yu sai tashi sai fara fesar da wannan abin feshin kana dannawa yana tafiya in ya je ƙarshen kunya sai ka danna wani guri sai ya yi kwana sai daɗa zaɓen wasu kunya biyar ɗin sai ya je sai ya dawo sai ya je sai ya dawo sai ya je sai ya dawo kana zaune kana controlling ɗinsa sai gagari Allah ya kontrolin ɗinka kuma da aka ce duk abin da mutum yake yi ana rubutawa ana ajiyewa ya ba wani abin mamaki a ciki wayar da take hannunka yanzu kake bugawa daga nan zuwa shekara goma duk wayar da kai ka buga duk surutun da kai da text message da kai da wanda kai deleting da wanda kai menene ba kai deleting ba idan ana so la daga nan zuwa shekara goma da an je cikin na'ura kwamfuta za a danna sai ka ji an ɗauko magana ka ta shekara biyar shekara shida shekara kaza wannan fa duk dan adam ne yana iya haddacewa yana da wani memory da yake ajiye wannan abu yanzu akwai akwai wani abun mamaki mutum yana shakka akan Allah dan an ce a kiyama za a tashe ka a ce iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba hoto din nan da kake gani duba hoto fa sai ka shekara 500 kana cikin kabari ka mutu a fito da hotonka kana magana kamar yanzu yanzu kake yi duk wannan bai ishe mu aya ba a duniyanci ma kuma duk inda kake yanzu a duniya in dai akwai wani abu a jikinka akwai yadda za a iya ganewa kana nan a nan ina so in tabbatar man da maganar da Allah ya ce duk inda kuke sai Allah ya zo da ku ba inda za ku je Allah bai zai dawo da ku ba thumma ilaina turja'una yanzu wannan waya din waya kowace waya ba wayar da aka yi ta ba sim card wannan wayar ko kashe ta kai idan ana so a gane a ina kake a Najeriya za a iya tracing a ina kake kaddara ka kashe ta ba ta ringe ka kashe ta wallahi idan an shiga wani guri za a ce kana gari kaza kana daidai wuri kaza in ana son kama ka kuran zuwa za a zo a kewaye ka kawai so dan ka dauki waya aljihunka ka kashe wai ka kashe waya wai ba san inda kake ba sai dai ba so kama ka ba wallahi nan da nan za su yi tracing ɗinka su kamo ka idan kana so ka musu illa ba za su gane ina kake ba to ka cire sim card ɗin ka ajiye a gefe shi yasa wasu waɗanda suke da muhimmanci mutum yana so ya tafiya kada a tracing ina yake yana shiga mota sai cire sim card ɗin sai ya ajiye wayar daban sim card ɗin daban to nan kan ba a isa a gane ina kake ba amma matukar ka dora shi a jikin wannan na'urar wannan wayar da kake gani da manufa suka yi ta wallahi yahudawa ne cikakku kuma dan wa yake gaya mai ce hatta maganganun da ake yi in ana so akwai inda za a shiga a gano ko a kashe take automatic recorder ce tana jikinka tana ajiye wai kuna mitin kowa ya kashe waya jama'a kowa ya kashe waya na an ka kashe waya kuna yi to in ana so a gane me kuka tattauna a gurin akwai inda za a shiga a gano inda akwai wannan waya akwai wannan sim card duk za a ta jin maganganun da kuka yi ta yi wannan yana nuna mana wani abu yana nuna mana wallahi mu ji tsoron Allah lalle akwai kiyama kuma fa Allah zai zo da mu shine sakon babu makawa sai Allah ya kawo mu inna sa'ata atiyatun la raiba fiha lalle kiyama za ta zo amma wanda ya aiki mai kyau alhamdulillah wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'iha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'ihum mashkura duk wanda ya aiki na kwarai yana mai imani to wannan ya yi aiki na yabo kuma zai ga alheri ya Allah ka sa mu ga alkhairi a kiyamar ya Allah ka raba mu da fada cikin rudin wannan duniya ya Allah duk abin da za ka ba mu na wadata ko mulki ko sarauta ko arziki ko ɗaukaka ko ci gaba ko me ya ubangiji ka yi mana shi ka ba mu amma ka tsare mana mutuncinmu da addininmu Allah karka kai mu wurin da za a raba mu da addinin mu Allahumma أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته